بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أجمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دبوك قوة جولاي 2022 za mu tashi cikin karatunmu zama na wani yau zama na biyar a cikin risala ta ɗan zai abi zai liƙaira wani na'am muhammadu kenan na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة babu babi ne na ɗaharatul ma'i tsarkin ruwa wasaubi da tufafi والبقعة da bigire وما يجزئ من اللباس da abin da ya ya halatta minan libasi na daga tufafi fi salati a cikin sallah na'am والمصلي ينادي ربه wal musalli mai sallah fa yunaji rabbahu yana zantawa ne da ubangijinsa فعليه أن يتأهب لذلك ya wajaba a gare shi an ya ta'ahaba da ya tanadi bi zalika ko lizalika لذلك lizalika da ya tanadi akan haka ya tanadin saduwa bil wudu.
a da- zance da ubangijinsa ta ya zai tanadi zance da Allah bil wudu'i da yin alwala أو بالطهر ko da yin tsarki إن وجب عليه الطهر idan fa tsarkin ya wajaba a gare shi ويكون ذلك بماء طاهر yadda zai yi alwalan ko zai yi tsarkin ya kuni zai kasance ne bima'in da ruwa ɗahirin mai tsarki غير مشوب بنجاسة ghairu mashubin ba wanda ya cakuɗa bi najasatin da najasa ba ولا بماء قد تغير لونه ba kuma da ruwa ba ne ba wanda kad ta gayyara launuhu launinsa ya jirkita لشيء خالقه da wani abu da ya cakuɗa ta- da shi- da shi من شيء نجس wala min shay'in najisin daga wani abu na najasa أو طاهر ko wani abu mai tsarki إلا ما غيرت لونه الأرض to sai dai in abin da al'ardun lati huwa biha sai dai idan abin da ƙasar da ruwan yake ciki gayyar launin wuta canja launinsa من سبخة na daga gishiri أو خ- أو همأة ko kanwa أو نحوها auna wihi ma ya kamata ya Auna zama wihi su ma, ko na'am.
haka ne نعم ko abin da yake eh, kamar shi gi- eh, abin da ya- dangin shi da kawai وماء السماء kaga ruwan sama wa ma'u sama'i kaga ruwan sama وماء العيون kaga ruwan idanuwan ruwa وماء الآبار kaga ruwan eh, rijiyoyi وماء البحر da ruwan eh, kogi طيب masu tsarki ne طاهر masu tsarkake masu tsarki ne مطهر masu tsarkakewa ne ga najasa وما غير لونه بشيء طاهر duk abinda eh وما غير لونه gujira ko gayyara غير Tumun. Eh to zai yi. Tumun. Ba ma gayyara launuhu bi shay'in. Ai in aka ce gujira ga shay'in din ya fito aka ga ba zai zama tuma jini ba. Yawa. To shikenan kamar gyarawa wanda suka fi mijin lafiya da su. Eh?
نعم Kaga fa hallafi din da sauransu. Kai ne ko su ne?
هكذا كفاءة To a- ba ba Abu Zaid bane ba tafin Ero ne.
نعم wa ma gayyara launuhu shay'un wanda eh fata za a yi ba kuma ku kyale ba ba ba ku dama ba san wannan larabcin ba ku gane kawai yawa wa da wani neman biro na ƙarya wa ma gayyara launuhu shay'un dahirin ko بشيء طاهر shay'un dahirin duk abinda launuhu lau- duk abinda launin sa ya canja da wani abu mai tsarki launin sa ko da yake zabi bayani lau- da wani abu mai tsarki حل فيه wanda ya sauka a cikin sa فذلك الماء طاهر to wannan ruwa mai tsarki ne a kan غير kansa مطهر في amma ba mai tsarki ba ne ba a waninsa ba za a yi tsarki ba za a iya tsarkake shi ba wajen alwala وضوء أو طهر ko kuma wajen wankan tsarki أو زوال نجاسة ko cire wata najasa وما غيرته النجاسة a ci gaba ko a tsaya nan to ma gayyatu najasa to duk abin da najasa ta canja shi فليس بطاهر duk ruwan da najasa ta canja shi to wannan ruwan ba mai tsarki ba ne ba ولا مطهر akan kansa wala mudayirin kuma ba mai tsarkakewa ba ne ba wannan ruwan na a ci gaba to bismillah in kun ce و... و... إيه؟
wa mai mun ji gaba mai gaba وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة
dan kar dan kankanin ruwa dan kankanin najasa yana canja shi wa illam Eh?
tughayyiruhu
ko da kuwa dan kankanin najasan nan bai canja launin ruwan ba wa qillatul ma'i na'am wakilatul ma'in shi ne eh, nan gashi wa wakilatul ma'i qillatul ma'i ma'a ihkamil ghusl to yayi tsana a a wannan sabon shafi da muka shigo wannan ba- sabon babi da muka shigo kai zaki kana ka kuma babi ne wanda zai yi magana idan ba kuma ta mun yi ta magana akan tsarki tsarki ya mutum zai tsakake zai yi tsarkin fitsari eh, da da- da na turoso ya za a yi tsarkin janaba ya za a yi tsarkin eh, mai suna haila ya za a yi tsarkin biki ko duka muka gama su to yanzu aka zo to yaya ba- babu daharatul ma'i wasaubi wal bukati babi ne da zai magana akan tsarkin ruwa ruwan da za ka yi alwala shi kansa ruwan da za ka yi alwalan da ruwan da za ka yi wankan na eh, janabar ko ko ko na hailan ya kamata ya zama tufa kuma mai tsarki ne wasaubi haka zalika tufafin da za ka saka ka bauta ma Allah shi ma fa abu ne wanda yake wajibi wal buqa'ati guri bigiran da za ka yi sallah inda za ka saka goshinka da kafafuwanka shi ma fa abu ne da ya wajaba a sani mai tsarki ne sannan malam ya ce wa ma yujzu min libasi da abin da ya halatta aka ce to babu laifi idan aka samu tufafi ya rufe iya kaza a bangaren namiji zai iya sallah idan ya rufe iya kaza a bangaren mace ce za ta iya sallah fi salata cikin sallah to Allah ya kiyaye mu daga wannan ruwa a she eh, Muhammad eh, me sunan shi Abu Zaid Karawani yayi kokari wajen hada wannan eh, babin saboda ya tattaro maka da abin da ya kamata duk ya hada maka ruwan da zaka awalan rigar da zaka saka sannan bigiran da zaka yi bauta ma Allah din sai ya bude shi da cewa almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana zance ne da ubangijinsa wannan hadisi ne wanda aka karɓo shi da wanda imam malik ya kawo shi daga wajen sayyidina anas bin malik manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa almusalli yunaji rabbahu fala yajharu ba'dukum ala ba'd cewa mai sallah yana zance ne da ubangijin da ubangijinsa da aka kada ɗayan ku ya ringa bayyana zance ga dan uwansa yana sallah ka ringa mai magana an fahimta sai yace fa alayya an ya ta'a haba li zalika sai dai an ce mai sallah yana zance ne da ubangijinsa to wajibi ne ga kai wanda za ka yi sallah kai tanadi kai tattalin yadda za ka je kai zance da ubangijinka da me za ka yi tanadi sai ya ce maka mai bilwu duɗi ko da alwala dole idan za ka je kai sallah za ka je ka gana da Allah yadda muka tabbatar cewa yau idan aka ce za ka je ka da wani sirikinka budurwar da kake so ka aura baban ta ce maka zo ka same ni a gida kai dai ba ka jima da ke kwata ba haka ne ba kuma za ka jima da singileti ba to dan me isa idan ka je office ka ci kwalliyar ka idan ka dawo sallar magariba sai ka ce ka saka ci kwata wai saboda na Allah ne dan haka za ka yi sallah ko kuma ka ce kada rigar ka ta ta yi squeezing an fahimta to daga cikin abubuwan da ake tattali wajen ganawa da Allah shine bil wudu'i da alwala au me yace au bi duhuri ko da tsarki in wajaba alaihi dan tsarkin ya tabbata a gare shi za ka yi sallah kuma janaba ta tabbata a gare ka sai ka yi tsarki bayan ka yi tsarki sannan ka yi alwala duk wa'annan tanadi ne kake yi zuwa ga eh, ganawa da ubangijinka wannan kenan faɗin da ya ce waya kuni zalika bima'in ɗayirin cewa wannan alwalar da za ka yi ko wannan tsarkin da za ka yi wajibi ne ya kasance bima'in ɗayirin da ruwa tsarkakakke shi ne malam ya ƙara bayyana maka me ake nufi da ruwa mai tsarki wanda ya cancanta a yi alwala da shi duk abin da malam bai kawo a nan wajen ba to ruwa bai- ba zai ba zai taɓa halatta ba a yi alwala da wannan ruwan ba zai taɓa halatta ba a yi wanka na tsarki da wannan ruwan shi ne ya ce ghairu mashubin bi najasatin ruwan da bai cakuɗa da najasa ba ruwan da bai cakuɗa da mi ba da najasa ba duk wanda najasa ta shiga cikinsa ta canja abubuwa guda uku kamar yadda muka faɗa a karatunmu na izziya ta ta- ko ci- ko cikin ma eh, me sunan shi ishmawi duk wanda launinsa ya jirkita kalarsa ko ɗanɗanansa ya jirkita ko ƙanshinsa ya jirkita to wannan ruwan ba zai taɓa yiwa a yi alwala da shi ba ana gane katin wannan ruwan faɗin malam da ya ce a wala bi ma'in kad tagayyara launuhu bi shay'in khaladahu min shay'in najisin aw dahirin ko yake ruwan da ya cakuɗa da najasa ruwa ne ka kawo za ka yi alwala kawai sai yaron ka ya zo tsila alfari ko yaron ya sai tsila alfari a ciki wannan ruwan ba zai yi alwala ba kuma wannan ruwan ba zai yi ka sha ba wannan ruwan ba zai yi ka dafa abinci ba da shi saboda najasa ta shiga cikin ana jin karatun da kyau kuwa yawa ya ce wala bi ma in kad tagayyara launuhu haka zalika ba zai bai halarta a yi alwala ko a yi tsarki da ruwan da launinsa ya jirkita bi shay'in khaladahu min shay'in najisin da wani abin da ya canja launin ruwan da na, na daga najasa au au dayirin ko kuma a'a ba ma najasa bace ta canja kalarsa ko a'a abu ne mai tsarki canja kalarsa kamar me kamar ruwa ne aka zo za ka yi ruwan wankan tsarki da shi aka ebo gasara aka zuba gasara mai tsarki ce kuma mai tsarki ba ko aka ebo mai manja ko man kuli aka zuba yana tsarki kuma shi tsarki a shi man in a zakin sa to amma kuma ba za ka iya amfani da shi ba ka yi alwala ba za ka iya haba kana yawan makara a karatu nan ba ba za ka yi alwala da shi ba ba za ka yi wankan tsarki da shi ba ana gane karatun malin na so a nan abinda malam yake magana a kai shine duk wanda wani abu mai tsarki ya canja kalarsa ko ya canja ɗanɗaninsa ko ya canja ƙanshinsa ko wani abu mara tsarki ya canja ɗanɗaninsa ko ya canja ƙanshinsa ko ya canja launinsa ba zai yi a yi alwala da shi ba ba zai yi a yi wankan tsarki da shi ba idan wannan ruwan abin da ya wada a jikinsa mai tsarki ne na daga kullun ko ko menene to wannan za ka iya iba ka sha za ka iya iba ka dafa abinci shi ake cewa yusta amalu fil adati wala yusta amalu fil ibadati a cikin idiya ana gane karatun dole sai muna wani lokaci muna dan komawa iziyan an gane dan karatun a iya tuna shi wannan kenan zai ce illa ma gayyarat launuhu kai illa ma gayyarat launuhu al-ardu allati biha yake sai dai ruwan an ce ruwan da kalar sai ya canja ba zai yi a karki da shi ba ko sai ce to akwai wani ruwa wanda idan kalar sai ya canja zai yi a karkin da shi wani irin ruwa ne aka maka Allahu sai ya ce allati gayyarat launu al-ardu allati huwa biya cewa ruwan da a inda yake a ji karatun a inda yake kasar da yake ne ka canja launinsa malam kamar ya me kake nufi sai ce ina nufin misali min sabakatin ruwa na gishiri ruwan gishiri mun san cewa gishiri daga ƙasa ake ebo shi ko ko don haka kuma daga ƙasa ruwa ne wani lokacin ko don haka ruwan da aka ebo daga gishiri ko ko kanwa ruwan da aka ebo to wannan ruwan kaka iya tsarki da shi ba matsala an gane kaka iya tsarki da shi zai yi ai alwala zai yi ai tsarki da shi an fahimta saboda mai wannan kasar ce ta tsoro da wannan gishirin an fahimta amma da zuwa za ka yi ka ebo gishiri daga kicin ɗin babaku ka zuba a cikin ruwa sai aka ce ba zai ba ka ji wani katu ana gane karatun idan ka eburu idan ka ebi gishiri daga inda yake ka je ka zuba shi a cikin ruwa akwai sabanin maganganu guda uku a wajen malami duka wannan ina ga muku idan ce sabani na maka magana a cikin mazhaba ba kharijil mazhabi ba na ce in Allah ya da mu gama ba za mu dinga kawo kharijil mazhabi ba kar karatun ya bauke an fahimta akwai wa'inda suka ce idan ka ebo gishirin nan ko kan wannan ka zuba ta a cikin ruwa ba matsala za a yi alwala da shi za a yi tsarki da shi za a yi abinci da shi an fahimta akwai wanda suka ce ina ba zai taɓa yiwuwa ba a yi alwala da shi saboda wannan gishin ya tashi daga matsayin inda yake ya koma a matsayinsa na abinci ba yadda za ka ɗebo shinkafa ka zuwa ruwa ka alwala da shi ana gane karatun akwai wa'inda kuma suka ce a'a shi wannan gishirin da aka ebo shi daga inda yake idan aka sarrafa shi da wani abubuwa na chemical to ba za a yi amfani da shi ba idan kuma ba a sarrafa shi ba ya yi mangul idan yana a matsayinsa na mangul ka ɗau ka zuba shi a ciki ba ba matsala an gane har a wannan wajen ya kawo wani saɓani mai tsayi a cikin suka ce turoso da ya bushe karau ko da ke za mu zo wajen hallabiya ɗin za mu zo wajensa za mu zo bayanin saboda haka a ɓangaren gishi kenan sai dai haka zalika an yi saɓani akan mutumin da ya ɗebi ƙasa turɓaya ƙasa ya zuba a cikin ruwa ya abin yake ka san a cikin in kuka nisa a cikin karatun fiƙi ana kiran irin wani abubuwan mudifat ya za a ɗauki mudifat abinda ake fi da mudifat abubuwan da idan suka waɗa cikin ruwa wani sun jirki ya tashi daga ɗahiri ya tashi daga ɗahiri ya kuma ɗahirin annafsi an zace ba zai kasance ɗahirin ligairi ba muɗahirin kai ligairi ba an gane ko saboda haka ana gane karatun kuwa yawwa sai to ƙasa tana da cikin irin wa'annan to ya ƙasa take idan aka aka ibi ƙasa aka zuba shin za a yi alwala da ita ko ba za a yi alwala da ita ba wannan saɓani ne kawai duk wanda aka yi daidai ne faɗin jinsa da ya ce auna wahi mako ko kuma wa'insu ko ƙasar ko akau ko kanwar ko gishirin ko wajen da ake haƙo mai ko wajen da ake haƙo alhadid me sun shadid a ƙarfe ko wajen da ake haƙo kwalli an fahimta da su zirmik ɗinnan da sauransu ko su tabullan nan da inda ake haƙo su ruwan wajen kakan yi amfani da su man da aka ce min kakka manta banda fa wajen kanikawa da yake da mai kokace shi wannan man kawo shi akai banda kamfanin da suke hada man kuli daga gyada ko kuli kuli kawo man nan akai a inda a ce misali mai yana iya fuffukowa da kasa kuma da ruwa to babu laifi mafhum ko an fahimta to madalla fadin da malam ya ce wa ma'ul madiri eh to shike na wa ma'u sama duk ɗaya ne dai ruwan sama amma lugga fusaha ma'ul madari da ruwan sama wa ma'ul uyuni da ruwan idanuwar ruwa inda ake cewa waterfall ko wa ma'ul bahari abari da ruwan rijiyoyi wa ma'ul bahari da ruwan koguna duk wa'innan masu tsayibin ɗahirin masu tsarki ne a kan kansu kuma muda girulin najasa ce sukan iya tsakake najasa in ka je ka ɗebo ruwan kogi kogi mai tafiya kakan iya albula da shi gashi kuma kada kuma maybe ta ci amma so da kasar da yake ciki ne ko in ka je ka ɗebo ruwan kogi za ka yi albula da ruwan nan za ka yi wanka tsarki da wannan ruwan in ka ɗebo ruwan rijiya kazalika in ka ɗebo ruwan sama kazalika a nan a ruwan sama suka ce hukuncin ruwan sama hukuncin inda ya hallar inda ya sauka yanzu ka je ka ɗauko fo kusan fo ko na yara a ajiye shi yanzu ana ruwan sama yaro ya yi abinan bawali ko turoso kuma ba a wanke shi ba da kyau ana iya danna jasa ma sai ruwan sama ya sauka kuma an ce ɗagirin muɗagirin lin najasa ce sai ruwan saman nan ya sauka wannan ruwan saman ya tashi a ji karatun nan da kyau wannan ruwan saman ya tashi daga ɗahirin muɗahirin ya zama to nan dasta ga baki ɗaya ba zai bai tsarkaka kan kansa ba bai zai kuma tsarkake wani ba saboda hukuncinsa inda ya sauka ne ana jin karatun saboda me saboda hukuncinsa inda ya sauka ne haka zalika ruwa ne na kulli babu nan ta je ta gama tatarta ta gaji ba ta zo ta wanke ba ruwan saman da ya sauka a kai to wani ruwan saman ba za a ɗauke shi a yi tsarki ba ba za a ɗauke shi a yi alwala ba amma aka iya ɗaukar shi a zuwa mana shi a abinci amma inda wani ruwan ka a zauna ana gane karatun madalla sannan abin da ya sa ake ta magana akan tsarki-tsarki nan shine saboda Allah tabaraka wataala ya ce wa anzalna minas sama'i mi ma'an dahuran mun sauko daga daga sama mun sauko muku da ruwan sama daga sama ruwa mai tsarki dan ya tsarkake ku dan sai ina Allah bai ce kuma zai tsarkake ku ba sai mu koma can cikin amfari da yake li gira kun bihi da umin ya tsarkake ku da me da shi wannan ruwan an fahimta da kuma faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam خلق الله الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير احد اوصافه الله تبارك وتعالى يا يا يا يا saukar da ruwa tsarkake babu abin da yake nadasa ruwa sai abin da ya cancanta kalolin launukansa abin da nake so mu sani shi siffofin ruwa baki daya a wajen malaman fiqh yana da kashi kashi kashi kashi kashi kashi kashi har shida an fahimta kashi ya shida har akwai wanda ta tsara shi a kashi bakwai akwai ruwa da ake cimishi ma'un ɗahirun mu'ayyirun ruwa mai tsarki a kan kansa kuma mai tsarkakewa ruwan sama da ya sauka a waje mai kyau ruwan rijiya ruwan kogi mai tafiya ruwan bohol dinnan ruwan famfo dinnan duk abin da aka san cewa ruwan da launinsa bai canja ba ɗanɗanansa bai canja ba ƙanshinsa bai canja ba shi ake nufi da ma'un ɗajirin muɗajirin ruwa mai tsarki mai iya tsarkakewa don haka wannan yi ta'amalu fil ibadati wa yi ta'amalu fil adati za a iya amfani da shi a aikin ibada wankan janaba wankan biki wankan haila wankan shiga musulunci wankan sallar juma'a da sauransu an fahimta haka zalika za a yi wankan normal da shi za a iya dafa abinci da shi za a iya damu koko da shi za a iya soyi abin nan za a iya dafa ruwan zafin sha da sauransu shi shi ne ne madalla kashi na farko kenan sannan akwai kashi na biyu wanda ake kiran shi da ma'un najisun ruwa ne na najasa ruwan da ya gangaro na kwata ruwa ne mai najasa ruwan da ya wanda ya cakuda launinsa ya canja ko ɗanɗanansa ya canja ko ƙanshin shi ya canja da wani abu na najasa an gara katin da wani abu na najasa ba wani abu da ba na najasa ba sunan wannan ruwan ma'un najisin la yasta'malu fil ibadati wa la yasta'malu fil adati ba za a amfani da shi a ibada ba ba za a amfani da shi a al'ada ba kar ka ji ma ka sha ka kawo da cuta ana gane karatun kashi na biyu a kashi na uku shi wannan a yi haƙuri mu buɗe karatun shi wannan ruwan mai najasan nan an samu saɓani wajen malamai shin to zan iya ebo ruwan kwata na najasa na turoso da fitsari in zuba shi a cikin shuka shin ya kama kaga wannan abu ne wanda ya kamata a yi tunani a kansa hankali ba zai kawo tsaye ba an fahimta a nan wajen malaman fikiyo malaman mazabar malikiya suka samu kashi biyu wani suka ce jaza wani suka ce a kuriya ujiza wa kuriya cewa zai iya yiwuwa a wa'inda suka ce zai iya yiwuwa sun tafi sun kawo jojin su suka ce an karhanta idan an samu wani ruwa bai kamata a amfani da shi ba sai idan an rasa yadda za a yi sai amfani da ruwan kwata a bawa shuka ruwa ta fito ko da abin da ta fito an fahimta haka zalika an samu saɓani shin wannan ruwan najasan za a iya bayar da shi a shayar da dabbobi shi ana magana ma a dabbobin da ake cin namansu dabbobi na halal zan iya bawa akuyata ko ragona abinci ruwan nan na najasa ko ba zan iya bayarwa ba eh shi ma dai an samu sabani wani sun ce zai yi wani sun ce ba zai yi ba amma dukkansu sun tafi akan cewa duk dabbar da take shan ruwa na najasa don haka turosanta da fitsarinta najasa ne a hukuma su jallala a cikin izziya an fahimta ko shi sa shi fi nan da kuke ganin sa matsalar guda ɗaya ce in baka fara daga farko ba ka ta wahala shi matsalar farko fikiyu kenan domin shi idan ya je gaba ba zai buɗe maka kawai ganin yake ai na ka sani kawai shi kenan amma daga yanzu ba muka wuce wannan ba ruwan malaman cewa a koma kaza in ka ga dama kawo kowa wato wannan kenan haka zalika an samu sabani akan a yake su ma zuma zuman da take shan abu mai najasa shin abin nan dinta kashinta na zuman nan halal ne ko ba halal bane ba an fahimta wannan kenan ala ayi halin dai wanda aka fi tafiya akan wancan na duk eh, shuka da aka zawa ruwan da ci halal ne dan wata shuka ma da ruwan da cin ake gama baki ɗaya yayin da san take zama abinci a to karshen da dasa Allah na tuba ba kashin ake zuwa mata ba ta hutu eh eh mana to wannan kenan eh, kashi na uku na ruwa shine kashi da ake cimishi alma'u tsahir ghairu mutahhir ruwa ne mai tsarki akan kansa amma wannan ruwan baya iya tsarkakewa wani irin ruwa ne shine ruwan da yake muku wani abu ne mai tsarki ko kwane eh, shayi ne eh, kulli ne duk dai wata biyu duk abin nan abubuwa masu tsarki da suka zuba a cikinsa to wannan ba za ka iya tsarkin eh, tsarkin eh, eh, abin nan da shi ba tsarkin tsarkin janaba ko tsarkin haila da shi ba ba kuma za ka iya alwala da shi ba ana gane karatun amma kuma za ka iya amfani da cikin al'ada cikin abinci da sauransu an gane kashi na nawa kenan Ka- eh, kashi na kashi na uku ko? Ah, kashi na hudu shi ake cewa ma'un mashkukun fihi ruwan da ake da kokonto a cikinsa wani irin kokonto ne a cikinsa shine ana kokonto cewa shin wannan najasa ta shiga ciki ko ba ta shiga ciki ba wani irin ruwa ne shine ruwan da ka zo kake kokonto kamar yaro ya dan yi fitsari a ciki amma ba ta canja launi ba ba ta canja kanshi ba ba ta canja ah, ah, launi shi ne kala ba ta canja ɗanɗano ba to shi kuma a wannan a kuma samun islafi kashi gudu fikir kenan azzakirullah na fahimta akwai wanda suka taba kan cewa wannan ruwan da ake kokonto a kansa ɗahirin muɗahirin ne shi zai tsarka mai tsarki ne kuma zai tsarki ana ganewa akwai wanda suka ce a ɗahirin gairin muɗahirin ne shi akwai wanda suka tafi akan cewa wannan ruwan a- a- an an karahanta karahiya ne makaruyi ne a yi amfani da wannan ruwan in dai akwai wani abu a cikinsa sannan sai magana ta hudu sai suka ce yujma'u bainal ma'i wa tayammumi za wannan ruwan da kake kokonto a kansa akwai shi cikin askari wannan magana farko farko ruwa wannan ruwan da kake kokonto a kansa cewa yana tsarki ko ba shi tsarki a haɗe a idan aka tashi za a amfani da ruwan nan a haɗe shi wajen amfani da shi da yin taimama to a nan shi na kuma samun saɓani a yi amfani da shi kuma a yi taimama ana kuma samun saɓani ya aike ni bi a yi amfani da shi shin ana nu- a sai aka samu magana guda biyu wa'in su malamai suka tafi akan cewa ana jin karatun kuwa wa'in su malamai suka tafi akan cewa ruwa da tashin hankali yake idan ka tashi sai ka alwala da ruwan in ka gama alwalan tsaf sai ka sa sai ka buga taimama sannan sai ka je ka sallah an gane ana gane magana kuwa wannan shine eh, eh, maganar da as-suhunun ya tafi a kansa da kuma ibn al-majushin ya tafi a kansa da muhammad bin maslamata duka suka tafi a kansa an kawo cikin al-muntaka na baki akwai wanda kuma suka ce a'a ba haka bane ba idan ka tashi za ka yi taimama sai ka je ka yi sallah sannan ka tawo ka amfani da ruwan nan ka je ka yi sallah eh to ne ka daji a ruwa nan da mu shiga eh ruwa na biyar shine ba sai kawai don ba na son ƙara fasa muku akwai magana da yanzu a cikin askari amma karatun zai muku faɗi da yawa akan idan kuma ka zo ka samu ruwa ne guda uku an an san karatun ko guda ɗaya daga cikin su kuma akwai an san shi ko to a hajji wanda za mu zo askari wata rana insha Allah Eh, ruwa na biyar shine ruwan da ya fito daga cikin ruwan da ake cewa al-mustakhraj min ar-riyah menene irin ruwan da yake fitowa daga furanni kamar ma'ul ward ruwa ne amma sai an tsinko rose an tsinko eh, rose leaf ganyen wardi aka matsa shi ake sadar ruwan nan to shi wannan ruwan ya yake mai tsarki ne shi ko ba mai tsarki bane shi ruwa na biyar na shida shine ruwan da aka zuba mishi watakan eh, abu mai tsarki kulli kuma kuma abin nan ya shiga cikin sa najasa ga kulli ta shiga ciki ga kuma najasa ta shiga ciki wannan ai zero ne ba yadda za a amfani da shi ko yawwa da shi da wacce din sannan imam al-qadisi yake cewa akwai kuma ruwan da ai ya za a yi da ruwan da shi kuma kullum ɗan kaɗan ne fa ya ɗan zuwa a ciki ɗan kaɗan eh ya zuwa a ciki ya za a yi da shi ɗan ruwan gashi ɗan kaɗan kullum gashi ɗan kaɗan shi ma ya, ba za a yi eh, fala yi sa'amal fi ibada dai ala ayyalu ma'ad ka tana amfani da shi ba a cikin ibada wannan kenan Ah, malam da yake wa ma gayyara launuhu ko haka ne bi shay'in dahirin halla fihi fa zalika ma'u dahirun ghairu mutahhirin yace fi wudu'in aw guslin yake tana zai ce ko aw durin dai yace ruwan da ya jirkita wannan ma na faɗe shi ba ruwan da wani abu mai tsarki ya sauka a cikinsa da ya sauka a cikinsa sai ya canja kalarsa don haka wani ruwan menene muka ce menene hukuncinsa ruwa ne wanda ruwan da kulle zuwa cikinsa mai aikinsa shi ne kai abinda malam yake yake gaya mana a wannan wajen shi ke na mako? to alhamdulillah akwai tambaya a cikin ruwa wa ma ga yarsu mai وما غيرته النجاسة فليس بطاهرا da abinda kuma najasa ta gayyara shi abinda najasa a ji kafin nan da kyau abinda najasa ta canja kalarsa ko ta canja ɗanɗanansa ko ta canja ƙanshinsa to falaita bi ɗahirin wala me muɗayirin wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba a wajen ibada ba za a yi amfani da shi ba a wajen al'ada وقليل الماء يجب shi ma ɗin mun yi shi نجاسته mun yi shi wa qalilul ma'i ruwa ɗan kaɗan ruwa ɗan kaɗan Ah, da menene yace ينجسه قليل النجاسة ruwa ɗan kaɗan najasa ɗan ƙanƙanuwa tana lalata shi shi ma ba zai amfani ba wa in lam tugayyiru ko da ko wannan ruwan ɗan kaɗan wannan najasa ɗan kaɗan da ta shiga cikinsa ba ta canja shi ba to kun san ana wannan tashin hankalin yake to yaya adadin ruwan ɗan kaɗan yake a nan wajen aka ringa da wurwura cikin malaman maza malikiya balle ma ka tafi karjin mazhabi da a ce da lokaci da har karjin mazhabi ka je da aka ringa rikici malam a cikin sa to yaya adadin wannan dan kankanin ruwan nan yake da za a iya da za a yi da shi suka ce to idan ka rasa a ɗauke shi kafin musamman mai ɗan kaɗan idan dole wannan ruwan ne idan kai amfani da wannan ruwan idan har da lokaci in ji ɗan ƙasin wanda shi muka fi riƙewa ko munan wajen idan ruwan idan ruwan wanda ya zo da fadil wajen kuma wanda ya kira. idan ruwan nan shi abdurrahman sunansa dan gidan masu kuɗi ne na gaske ranar da aka yi auren ranar da ake auren za a kai mai amarya ya hau dokinsa yana kilisa ya zo wucewa a cikin misir dan misir ne ya zo wucewa da yawanci yan mata suna jan ruwa ya kalle su ya masa kallon biyu da sisi irin 'ya'yan talakawa suka ce da Allah muna tambaya sai suka mai tambaya akan yadda yaya mace za ta yi wankan jaraba sai ya tsaya su su ya ce kai da kake kiran mu shashashu ai kai ne shashasha mutumin da bai san yaya mace za ta yi wankan tsarki ba to ya za ka ga mata kan gobe abin yadda ki zuciyarsa da ya ɗauki ya niƙi gari ya tafi bai tsaya ko ina ba sai madinatul munawwara gidan imam malik shi kuma imam malik wata kan wani basarakin malami ne bai karban wargi da fadawa ne suke tsaya gefansa idan ana wara kashi don haka ko idan mutum ya zo zai zai yi shi zai ce kai zuwa a kore shi fa idan yana tafiya ma ana bin sa mace ya zo kai mai tambaya a cikin a cikin hanya game da hadisin manzo Allah ya ce kai ko yana ku sa mai tafka yo ya ya rashin ladabi ma wanda ya ji ya rashin ladabi dan haka da yaji salamu alaikum "Ah, wani wani ke dawo ma ana abin ne a ko dan dan kasu ya rasa yadda zai yi ga kurjin ya sai kuma kan dakali na gidan Imam Maliki na zuwa kwanan sa uku bai na ga Imam Maliki ka san ce aka yi ganshi Imam Maliki ya aiki yarinya sai ta siyo ce kan ina ganin ta ce ke ina ga da ai baba ne ya ce je ya ce ya sai irgo kudin da wannan ga aka dan gidan su ne sai je ya siyo da ya je sai yarinya ta dawo da kuɗi ya ce "Ah, ya aka na gace fa ne ka san shi da tsantseni ta yawa ne ta su kuma suna jin tsoro su ga ka abu sa kuma su ci haramu shine aka ce to a kirawo shi shine zama to tunjum ma tunjum a cikin mazawa ta imamu malik ai abin da ya janyo ya shiga gidan imam malik kwana uku bai shiga da ya ai imam malik ne ya aika yasa sai ya ce yace fa ne ta zo tafiya ce ke ina za ki ta ce ai baba ne ya aike in yau ce fa ne shine ya dauki kuɗin ya da kuɗin sa yaje ya siye ke fanan ya ba ta ya ba ta kuma kuɗin maliku ta dare shi shi kuma ya da ta dare shi kuma maliku ba ya ce haramun ya ce aina kika samu ita ce wani shine aka kawo shi nan nan ne fa ya zama haka ba na karamin kuɗi fa ka da kuɗi ya samu wa ɗan ƙasa to a neman kuɗi na halali to shi ne ya ce idan ka samu irin wannan ruwan idan ka samu irin wannan ruwan in ka alwala da shi a ji karatun nan da kyau idan ka alwala da shi a adafin wakati sai ka ƙara maimaita sallan nan idan har ka samu ruwa wanda yake tataccen ruwa ne muddan a cikin lokaci ne to a nan sai malamai ma'asirai sai suka duba wannan fitilar ta ta abin nan ta ɗan ƙasin sai suka ce ai da ko wannan ruwan laisa bi ɗahirin ɗan ƙasin ba zai ce abin nan ba da haka da zai ce a a da abadan ko zai ce dole ko ba daɗe ko ba jima sai ka maimaita wannan awalan amma da yake ruwan jaza an yi an yi tawadda a bihi ya zai yi ai alwala da shi din an yi tawadda a bihi shi yasa ya ce haka ana gane kuwa ana gane katin to wannan kenan amma dai wannan kuma shine zahirin abin da yazo a cikin me yake suna mudawwana to abin da suke nufi yaya kankanin ruwan da dan kankanin najasa yake lallatawa kankanin ruwan dan kankanin najasa yake lallatawa shine ruwan da yake kamar daidai a yadda zan kawo ku bari kawo ku shi daidai kan shine ina gwangwanin da ake amfani da shi idan za a yi alwala a da can a makarantar boko da islamiyya to irin wannan adadin ruwan ko yaya dan kankanin najasa ya shiga ko da bai canja kalarsa ba to ba zai shine yake magana ba an fahimta shi ne a ɓangaren alwala a ɓangaren kuma wanka suka ce idan ruwan ya kai cikin ƙwarya an san ƙwarya ko idan ya kai cikin ƙwarya da mutanen da suke wanka da ita yanzu da baka san mai ƙwarya ba mala idan ya kai kawai ɗan bokitin nan naka na ƙoƙe aka ɗan taɓa ka zo da shi so a nan wajen sun saba da irin su abin nan ƙullace ne ɗin nan na cikin wancan hadisin amma dai mu ajiye saboda karatu ne shi ma mai yawan gaske an fahimta shi kenan mene ne sauran sai tambaya na'am eh shi kashin zuma halal ne sannan idan zuma ta je aka ganta kuma ni ban san inda zuma take cin haramu ba kin san su malaman fikihu duk abin da zai je ya dawo ana jin katu duk abin da zai je ya dawo ana ganin nan gaba za a iya tunanin wani abu mai iya faruwa ne in dai akwai possibility din wannan abin to sai sun fitan mai da abin nan kuma menene possibility for example alade ya je ya mutu ko wata namun daji ma kai ta je ta mutu kuma a dajin nan akwai zuma in ta sauka ta ringa cin abin sa ja zai yi san da ka taba ganin kaza tana cin nama ni na ga kaza ta cin nama ka ka sani ko ana ma yanka eh ana yanka za su ɗauka ta ruga to ka gani to ka ga yanzu sai kai wannan tunanin abin da ya faru ne a zamanin Imam Ahmad bin Hanbal a ci gaba ba komai abin da ya faru ne a zamanin Am- a- a- Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullahi aka yi wata tambaya wanda ba a taɓa tunanin zai yi ba amma kuma bayan shekaru da yawa an yi shin mutumin da aka yi madasan da san zuciyar kafin me hukuncin sa a lokacin shekara wajen dubu da suka wuce ina ake tunanin za a yi da san zuciya amma yanzu ba a yi hatta akuya sai a saka mutum nake ji ko bai yi ba ido ake saka na akuya Yawa. Ka- ka da iyo an fahimta na'am Tambaya.
to don haka kawai ka a, idan zuma ta je ta shawo abinda ta shawo kuma menene mu dai tana mana kashi za mu sha Masa- mu rubuta yaran mu sanin kure kakansa yawa yi mana mu ka san yan sauki ne faila ko yawa to tambaya bari ya yi nashi Mm, um, yanzu ruwa da ake ce ɗahin mu ɗahirin mm, to sai aka ɗiba ruwa sai aka sa masa alif mm.
kaga ana so kama a Mm.
gyara wanda kuma alif shi kadai ba zai Yawwa.
zama yau su irin wannan da yake Ai, ah, shi ne- bari mu Mm, tsara.
okay.
sai kuma misali a ce pure water Mhm.
su ruwan roba Mm.
kuma sai ana ana samun su chemical a eh ciki.
chemical a cikin a gyaggyara su shi sa sai malamai suka ce ka san akwai malaman da suka taba akan cewa ko ruwan famfo ma ba zai yi ba amma wannan wahala ce ba yawwa ana samun su eh preservative ana samun su yawwa ana saka abin da zai preserve nashi ko ta'alum ko chemical saboda haka kawai wannan ruwan halali ne malam ka alwala da shi eh amma mun kuka ce kuma mu mu haɗa cikin ikilashin da aka samu sai mu shiga su abin da suka ce ta yi ka ɗauki alam shi wannan alam ɗin shi wannan alam ɗin su wane to, su ana karatu. su wannan alam ɗin ai daga ƙasa ake ɗauko alam don haka sai ka amfaninsa kai kiyasinsa akan abin da suka ce na na gishiri ko saboda idan suka ce in uli da idan aka canja shi aka saka mai wani chemical shi wannan alam din aka zuwa shi shine aka ce karaya har yanzu ba haramun bane ba ka an karhanta eh an karhanta shi saboda an saka mai wani abu idan kuma shine normal sai aka ce to an ka- ka- samu kashi biyu wani sun ce ai amfani da shi wani sun ce kuma kai amfani da shi kaga duk wanda kai ba laifi bane ba don wanda suka ci kai amfani da shi su ma karhantawa suka yi to sai mu dawo kuma fiqhul ma'asir a fiqhu na zamani sai aka gano cewa ruwan da ya fi mana amfani ruwa ne wanda da yawa an tattaɓa shi da waɗansu chemicals sai aka ce to ta da zamani ya canja akan haka wannan ruwan ɗahirin muɗahirin muɗahirin muɗahirin eh to tsabar tsarkin nasu ma kenan Double, double.
ya fita ko to Another, kawai ɗaya ɗaya.
to Ɗaya ina kawai.
son.
To, shi kenan.
a bari bari ya karasa bari ya karasa Mm.
An, shi ne yanzu misali, an faɗa ma a biyu zariya.
Mm.
Ruwan daɓinsu, Mm.
wani soka wai ɗinsu, Eh.
iji su kutu duka one place.
ga tambayar kan na san da za ka yi Yau sai ya tafiya duka one place sai ya dinga tacewa da yana sai a tuwo mutane gidaje.
Yawa. Eh, shi ake cimar recycling Ya yi ga rakin da ta dawo da shi, to shi ma ya shiga cikin wannan.
shi ma ya shiga cikin ɗahirin saboda me ya shiga cikin ɗahirin kan kucayen cewa kai faɗa aka so da zamani bari a fayyace muku saboda da aka yi recycling ɗin shi da kyau sai ya dawo lam tagayyar launuhu wala ra'ihatuhu wala me wala dawuhu shi sai ya zama haka kai ba wani abu ba dan haka ko daga cikin kwata ka je ka ebo wannan ruwan ka cancanta shi ya zama to ya zama to pes ya zama to pes ya fita to sai me tambayar ta kai Oh, a amerika yake saboda kuma haka abin da
a haka ake a biyu.
na'am idan za ka kallon institute ka ga ainihin kwanon ba wannan ruwan da suka sauka na farko ya yake to ai shi wannan ruwan da ya sauka na farko na farko shine mashkukun shine magana da muka faɗa shine ruwa na- da ake samu kokonto ake samu kokonto shin wata eh, benuwa ta hau sama ta mutu ta ta, ta bushe eh, ko ko ta zama eh, me yake mushe tana kai ko ka amma idan babu wannan kokonton a ciki shikenan sai amfani da shi a cikin al'ada a hakura an fahimta saboda yayi da cirewa makon mashkukun kenan eh a wanda yake ake da doubt a cikin sa na mala abubakar wanda kace a kyale kai wani abu ne ya kama wanne ne ma shi daga ce dan da Eh, ruwa ne ya kyale ko- shi. Ka ce ya ce ya kyale kuma sai ka ce.
a to san da yake ji a faɗi na jin na gama shi eh wanda kace zan gama ko mai san ci a kyale shi kuna da yana guda hudu ko uku ne da ta sa Ah, wannan- a wannan sai mun zo gaba Karatun na zuwa.
ai ba a cikin nan eh ruwa ne guda uku a cikin su kuma baka san wanne ne daga cikin wanda yake da sawa ya zaka kai awala Eh, Na'am.
karatun na zuwa.
gatin na zuwa an Allah ya da sai mai da hankali shikenan Na'am.
fata eh to jama'a assalamu alaikum